أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na karantar littafin umdatul ahkam na Sheikh al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sudu yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da daya ga watan goma 2022 miladiya muna fata Allah mana muwafaka muna cikin kitabu tahara wannan kuma shi ne darasinmu na shidda ko wannan shi ne darasinmu na shidda a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi hadisi na tara قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله وأن حديث أخرجه البخاري في الوضوء ومسلم في الطهارة معناه اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم a wannan hadisin daga ummuna aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yu'jibuhu tayammun ma'ana damantawa yana birge shi yu'jibuhu tayammun ay yufaddilu taqdimul ayman alal aisar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita gabatar da bangaren dama akan hagun qala sanani imamu sanani yake cewa kullu fi'lin yuhibbuhu Allah aw rasuluhu duk wani aiki wanda Allah yana son shi ko kuma manzon shi yana son shi fahuwa ya dullu alama shuru'iyyatihi to wannan yana nuna cewa wannan abin an shar'anta shi mana wannan ka'ida ce duk abin da aka ce Allah yana son shi ko aka ce manzo yana son shi to wannan shari'a ce an shar'anta kai ma ma'ana ka aikata shi ka so shi kuma ka yi shi malai ce li sharikati bainal ijabi wan nadab idan abinda Allah aka labarta Allah yana so ko manzo yana so to yana yana tare a cikin abubuwa guda biyu sakankani in ma ya zama abun wajibi ne ko in ma abun ya zama mustahabbi ne ina ta gani amma in dai an ce Allah yana son shi ko yana yana birge Allah ko yana birge manzo to wannan yana nuna cewa wani abun shari'a ce ma'ana ana so mutum musulmi wato ya aikata shi to take cewa yu'jibuhu at-tayammum ma'ana damantawa yana birge shi to cewa yana birge shi yana san shi wannan ya nuna shi wannan abun shari'a ne haka ake so mu ina wata gani tace fi tan'ulihi ay lubsihi na'ali yana a cikin sanya takalmin shi to yana sanyawa da hannun dama alaihi salatu wassalam ta ce wata rajulihi a tarajul mana tarajulihi shine tasri'u sha'ri ra'sihi mana tsehe ko sarce gashin kanshi waliyatihi hakanan da sarce gashin gemun shi bil mishq al mishq shine masarci to yayin da zai sarce kanshi ko ya sarce gemun shi to yana fara gabatar da bangaren dama sa'annan hagu hakanan in gemun ne ma zai fara sarce bangaren dama tukwana ya karkato ya zo kuma bangaren hagu shi ne ma'ana tarjuli kenan sartar kai gashin kai da gashin gemu ya ce wa ɗuhu ta ce wa ɗuhurihi da tsarkin shi nan ɗuhu bidon mitla'i ko da donma da rufa'a na harafi abba kaga abtatahur kenan ko mana yin tsarkin yin arwallan ko yin wankan yin tsarkakar shi mana tsuhu ko to da ka ce ɗahur ba abin yin ruwan yin wankan ko ruwan yin arwallan shine ɗahur amma ɗuhur kuma yin aikin kenan to shi take cewa wa ɗuhurihi shi ma ne ce bidon mitsa'i a tattakur kenan yin arwallon ko yin wankan ko abin da ya kama da haka ya ce wa ya shi malulwudu wal gusul wa izalatun najasati wannan kuma ya kunshi yin arwallon tattakur ne wanka tattakur ne haka nan ma inda a ce wani wuri ko kuma jikin shi zai gamu da wata najasa wanda yake bukata ya wanke to za a fara wanke dama ne kafin mi kafin hagu sai ta ga mai zance ta ce wa fi sha'anihi kulli a cikin dukkan al'amuran shi baki ɗaya yana mi yana gabatar da dama akan hagu kenan nan wa fi sha'anihi kullihi suka ce min al-ashiya'il mustaqaba kenan a cikin al'amuran shi duka ma'ana al'amuran shi waɗanda suke daɗaɗa abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi ababe na halak wanda a cikinsu ma'ana daɗaɗa ne kamar da bayan da zai zo nan gaba male ce ka hazihil amsila al-mazkura kamar waɗannan musallan da aka bada sa takalmi a sha mustaɗabar sarce kai yin tsarki wanka ko arwala ko wanke ita na jasar duka waɗannan ashiya ne mustaqaba qala shaykh taqiyuddin malam taqiyuddin yake cewa wa fi sha'anihi kullihi amni ko dukkan kaga ai ya game kenan shine ma'ana am amma makhsusun bimithli dukhul al-khala wal khuruj min al-masjid wa nahawihima mimma yubda fihi bil yasar am ne to amma an keɓance waɗansu abubuwa daga ciki kamar shiga banɗaki shi da ake shiga da hadu kamar hutowa daga masallaci da ake hutowa da hagun to irin ababen da su an shar'anta cewa hagun ne za a gabatar to su waɗannan an yi taksisus da fi sha'ani kulli hikin to an yi an tsame waɗannan su ba sa cikin kulli hikin ina ta fahimta na'am a wannan shine nassin wannan hadisin ma'anan hadisin shine cewa yana daga cikin falala daga cewa ɗaya ce daga cikin uwayen muminai ta yi tarauci wani hadisin ko ɗaya daga cikin mata na salasalama ita ce umu na aisha to yana daga cikin falalan uwayen muminai kenan mata na salasalama musamman الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق musamman wadda take ma'ana hafiza tana dauke da hadisan manzo sallama kaso mai yawa kuma malama ce duk a cikin matan manzo sallama babu wanda kai ta malinta ita ce mai gaskiya ɗayar mai gaskiya ita ce ummu aisha radiyallahu ta'ala anhu to su waɗannan mata na nabi sallallahu alaihi wasallama mana suna da falala ta yadda suka rawaitan ma wannan al'ummar da yawa daga cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi a gida wanda banda su babu wanda zai iya tsinkayawa akan wannan a wannan fadala ce ko ta yadda wannan ilimin zai fuso ta hanyar su kuma duk wanda ya aiki da shi suna da ladan su ladan shi haƙƙiya matuƙa shi to akwai ababe da yawa ababe na aikin gida ma'ana babu mai iya gani sai su abin da shi harkar zaman gida mu'amala da iyali wanka da iyali kaza kaza kaza duka wannan su ne suka rawaito mana waɗannan abubuwa to a wannan hadisin umar na aisha da tabbata a gare ta tana labarta mana yana daga cikin abubuwa waɗanda suke burge annabi sallallahu alaihi wasallam yake san su shine gabatar da dama akan hagu ta gaya mana cewa a cikin sa takalmin shi a cikin sartar kan shi ko tsehe kan shi kuma ta nazarar salama lokaci yana kitsa kan shi yana kitsawa suna wata gani kaga wannan kamar da dai bayanai za su zo gaba insha Allah wani da ana aga mutum mai kitso ma kusan hudda shake daga musulunci gaba daya ce namiji da kitso su haɗa da shi tsarin salama yana kitsa to wajen sun cewa wajen kitsawa ma a kitsa dama tukun hagu kuma wajen sun cewa ma a sun ce dama tukwana hagu kenan haka na abin da ya shahi tsarkin shi ta tahurihi ko kuma fi tuhurihi wannan kuma shine mahalli shahid ma a cikin mi a cikin hadisi na cewa baban arwalla ne muke to idan mutum yana arwalla zai rika gabatar da waɗannan kamar da bayani za su zo kenan da a cikin al'amuran shiga baki daya na irin nau'ukan abin da aka ambata kaga kamar idan mutum zai sa riga to in zaka sa riga ka fara sa hannun dama to kwara na mi na hagu in zaka sa wando ka sa kafar dama to kwara na hagu in zaka kwanta ka kwanta bangaren dama in zaka ci abinci ka ci da hannun dama in zaka sha da hannun dama irin waɗannan abubuwan nan ga sun in zaka yi aski in ka je ka ce wallah mu war aske bangaren dama tukun ka aske bangaren hagu kaga mutum ya zama dan birni a addini wala ba karama da mutum bane abubuwan da mutum mutane za su yi sai a banza kai in kai shi ka samu lada duk waɗannan abubuwan da aka faɗa duk abin da za ka yi in dai ba kishiyar wannan ba in dai kai shi da dama akan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ibada kake lada kake samu a lokacin da wani kuka haka ke shi kawai sudan haka kawai ke tafiya saboda shi kawai haka ya saba in ya ga dama ya sa wannan ya sa wannan babu wani halarto da niyya ko kuma da akan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wani abubuwan da kana ganin su in aski ne kai in kaza ne komai ka ma'ana gabatar da bangaren dama to in kai shi da saninka da wannan hadisin da yin aiki da shi to ibada kake lada kake samu shine muhimmancin ka zaman to wayayye a addini kuma ba ka kasancewa waye addini sai ka yi sai yi karatu wannan abubuwan kanana kanana wanda ba ba daukar su da muhimmanci yau da gobe da gobe ga ka zama malami kai ma Allah ya tabbata dan haka dai ana so dukkan waɗannan abubuwan mutum ya gabatar da dama amma irin ababe waɗanda suke na kazamta ne to abin da ya fi shine mutum ya gabatar da ni da hagun da haka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hani in mutum zai yi tsarki ka wanke da dama ya hana ko bayan gari ko kuma fitsari ko ma daidai abin da yake na kazamta ne ko a cikin kwana bai taba ba a wanke da dama ka kunna famfo ka aka wanke ba a wanke da dama haka nan salama ya hana mutum idan yana hutsari ya rike azzakarin shi da hannun shi na dama sai dai da mi sai dai da hagu don haka a wata ruwaya da ya zano irin waɗannan abubuwan waɗanda yake yi da dama sai ce wa ya sta'amilu yusra limasu wa zali yana amfani da hannun hagun ga duk ba irin abubuwan da suke mustaɓa ba ne abubuwa daɗaɗa waɗanda suke na ado kyawawa su ne ake amfani da mi da dama amma waɗansu abubuwan da suke na ƙazamta ne to sona ana amfani da mi da hagu na ta gani malice ma yi kwazo milar hadith fa'idodin wannan hadisi na farko inna taqdimal yamini lil ashiya'i tayyiba huwa al-afdalu shar'an wa aqalan wa tibban lalle gabatar da dama akan hagu a cikin abubuwa dada da abubuwa kyawawa to shi yafi a shar'ance me yasa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yujibuhu tayammum ko baka ba ina ga a shar'ance an umarce mu cewa kenan ana so mu riga gabatar da dama ababe wanda suke kyawawa dada ne haka nan gabatar da dama a cikin abubuwa kyawawa shi ya fi a hankalce ko babu shari'a ko babu wani hadisi kaga a ce mutum zai kashi hannunka na dama da shi kake ɗauka ci abinci duk abubuwa shi za ka gaisa da ni ka gaisa da wancan amma kuma nan ba da jima ba ka lakuta shi ka sanya shi cikin kashi kuma ka zo kana gaishe-gaishen wannan kaga a hankalce ma abin bai dace ba ko ba ka ba hakanan wa tibban hakanan a likitance a likitance gabatar da dama akan abubuwa kyawawa shi ya fi saboda in da hagun wasu abubuwan kake tattabawa to da wannan mana ka inda dama kake tattaba waɗannan abubuwan kuma da wannan daman kake gaisawa to za ka daga ɗauko cututtuka kana tararraba ma mutane kun ƙare sallah kai ka zo ka raba ma wannan ka raba ma wannan in wane ne in wane ne kowa ya tafi shi kenan da aka gabatar da dama akan abubuwa kyawawa irin su wanke ma'ana irin su abin da ya shage gaisa da waye da waye da sauransu to a hankalce shi yayi saboda me saboda a hankalce a shar'ance a likitance wannan shi yafi qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa qa'idatu shar mustamirratun ma'ana qa'ida ta shari'a ta guda mana tana gudana akan cewa istihbabul albada'ati bil yamin mana ka'ida ce ta musulunci wanda take tana gudana ba ta yankewa duk abin da ya kasance abu ne mai kyau to an so ka gabatar da dama fi kulli ma kana min babit takrim duk abin da ya kasance yana daga ma'ana daga cikin baban karamci wa tazayyun abinda yake baban ado to an fi so aini a gabatar da dama akan hagu sai ce wa ma kana bi diddiha ustuhibba fihi tayasu da abinda yake kishiyan karamci ne kishiyan ado ne to wannan shi kuma an yi so a gabatar da mai da hagu ina ta gani fa'ida ta biyu inna ja'ala al-yasari lil ashiya'i al-mustaqdara lalle ya ma'ana sanya hagun ga abubuwa waɗanda suke na ƙazamta ne huwal aliyaku shar'an wa aqlan wannan shi yafi dacewa a shar'ance shi yafi dacewa a hankalce ko baka ba fa'ida ta uku inna shar'a sharifa lalle wannan shari'a ta mu ta musulunci wadda take mai tsada madaukakiya ja'a li islahin nas ta zo ne domin ta gyara mutane wata hadibihim da daidaita su wa wiqayatihim da kuma ba su kariya min al-adrari daga dukkan wani cutarwa da aka sharanta mana wannan fa'ida ta hudu annal afdala fi taqdimil wudu'i fi taqdimil wudu'i mayamin al-a'da'i ala mayasiriha innal afdal lalle abin da yafi fi taqdimil wudu a cikin gabatarwa na arwala mayamin al'ada shine mu ce gabbai na dama su za a fara gabatarwa akan mi akan fa sai an wanke na hannun dama a wanke hannun hagu ko ba ka ba sai an wanke kafar dama tukun a wanke ta mi ta hagu to haka قال النووي امام النووي yake cewa ajma'ul ulama'u malume gaba daya sun yi ijma'i ala anna taqdimal yumna akan cewa gabatar da dama fil wudu'i yayin da mutum yake arwala sunnatun wannan sunna ce ba wajibi ce ana fahimta yace man khalafaha duk wanda ya saba da na wara arwalla sai na wara wanke hannun hagun tukun na dama kafa ma hada na wanke na hagun tukun na wanke na dama duk wanda ya yi haka to fatahul fadlu wa tamma wudu'u abinda aka fi mana wata falala ta bar shi na yin sunna ta samun ladanta amma ko da hagun kin ya wanke tukun ya wanke dama tamma wudu'u rawar shi ta cika ina ta gani in kuma ma da ganga ma'ana kai akan mantuwa ne kai wannan kuma baka da malamin kullu amma ko haka da gangan kawai kace kai yau sai ka wanke hagu ko kuma zaka wanke dama in kai rawala rawala tayi amma wata falala ta barka ta yin wannan sunnan na damar kawa qala fil mughni ibnu qudama yake fada a cikin littafin shi al mughni yake cewa la yu'lamu fi adamin wujubi khilafu ai ba a sani ba a san ba ba a samu ba ba a san ba kenan cewa cikin rashin wajibcin shi wani saɓani kenan ba a san ba wani saɓani a rashin mai wajibcin shi shi ne gabatar da dama a kan hudu babu an gani wannan kenan babu wani saɓani da aka samu a wajen malamai na mai wani ya ce wajibi ne wani ce musabi ne a babu wani sabani kowa suna ce ci an fahimta to wannan shine wannan hadisi mana da abin da yake kira shine cewa wajen arwalla lalle lalle a wani gabatar da dama har tun daga tsarki ma ya balma dukkan abubuwan mutum musulmi ya fara gabatar da dama an ababe ne daɗaɗa an ababe ne kyawawa kuma ka halarto da niyya za ka samu lada bi izinillahi na koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malici alhadithul ashir حديثي نقوم عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنا حديث أخرجه البخاري في الوضوء ومسلم في الطهارة وفي لفظ آخر أو لفظ دبن يتي رأيت أبا هريرة يتودى فغسل وجهه ويديه ثم كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء a wannan shi ma hadisin imamu muslim ya fitar da shi a cikin alhara a wannan hadisi na goma daga nu'ayin al-mujmir daga nu'ayin al-mujmir wannan mujmir sifa ce tashi shi nu'ayin ne ma'ana mujmir wanda yake da turaren wuta saboda ya saba shi ne kullum yake turara ko kuma yake turara da mace shi yake turara masallaci kullum za a gan shi da jamra jamra shi ne garwashi daga na ka samu jumla da ya zo da garwashi da kuma turare kullum aikin shi duk lokutan sallah sai zo ya rika share masallaci yana sa mishi turare sauran aikin mai mahimmancin aka sa mishi suna ko kuma aka wannan siffar ta shahara har ma sunan ubanshi su kawai aka bar shi da nu'aimin al-mujmir ma'ana mai sanyawa masallaci turaren wuta wani ba karamin aiki ba ne da ake samun lada a kan shi yanzu ma aka ana samun waɗansu masu kula da wannan sosai wani masallaci da muke sallah da shi a gabar in ka shiga masallaci kamar kaka hudu duk sallah yadda ka san ka shiga ɗakin amarya duk sallah ya an sa mishi turare ya yi gum kuma ga tsafta ni da babbar masallaci mai tsafta kullum a share kuma kullum da turare wannan ba karamin aiki bane yana yana da falala sosai to wannan bawan Allah an san shi da wannan aiki shine menene kamsasa masallaci sama masallaci turare to daga nu'aym al-mujmir ma'ana mai sanya ma masallaci turare an abi hurairah radiyallahu daga abi hurairah da tabbata a gare shi radiyallahu anhu kenan anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala lalle shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ummati lalle al'ummata idan aka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasu kashi biyu imma ummatu da'awa wa imma ummatu ijaba to anan ana nihin mi ummatu ijaba ke su wane ne ummatu da'awa kafirai ummatu ijaba mumine wanda suka karɓa wannan kira to inna ummati ta gana a yi hataman ana nihin suwa wanda suka karɓa kenan ko? kenan ana ana nihi ummatul ijaba sai ya ce yuda auna ana kiransu malici wannan mabniyun lil majhul ai ba haduwar zikir ba ai faɗi ba mai kiran nasu ba a ce ba yad'uhumul lahu saka ce yuda auna ana kiransu malici nan yunadauna nida'a tashrifin wa takrimin ma'ana a yinin kiyama ita al'umma ta nabi sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba za a kira su kira na kambamawa da karramawa da ɗaukakawa shi ne kiran da za a musu wanda su kuma kafirai za a musu saɓanin wannan ko inan lalina kafaru yunadauna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-imani fatakfurun to su kafirai za su ma yunadauna amma me za a ce musu la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum mana takaicin kanku da kuke ji a yanzu domin kowane kafiri a yinin kiyama sai zai tsani kanshi ya rika jin haushin kanshi da takaicin kanshi to sai a kiraye su a ce haushin ku da Allah yake ji a nan duniya ana kiran ku ku zo ku karbi musulunci kuka iya yayi haushin ku da kuke ji a yanzu akan haka su ni da ne za su za musu nami na tahqir da tasghir da taubih da taqrir na walakanci da tozartarwa da kunyatarwa to amma su wannan za a musu kira kira na menene na tashrifin wa takrim na kambabawa da karramawa da daukakawa kenan lalle a urma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka karbi abin da yazo da shi to za a kiraye su a yinin kiyama kira na girmama yunadauna mana yud'auna yawmal qiyamati za a kiraye su a yinin kiyama gurran gurran male ce bi dhammil ghaini wa tashdidir ra gurran kenan ko da don mana ra da kuma shadda a saman ra wannan jam'i ne gurran menene mufradin shi agar agarra an gane ko shi wani agarrakin asluha lam'atun baida ma'ana wani haske ne fari fi jaba'atil faras a huskan doki daga doki baki a saman nan wani ai ana samun mai wari a nan ko yawwa to wani shi ake kiran shi buru agarra in shi ɗaya ne in su da ya ce gurra to fa'otulikat ala nuri wujuhihim to a nan an yi itilaƙin wanda ne ana nufin hasken fuskokin mumine a yinin kiyama kenan lalle al'ummata za a kira su a yinin kiyama suna masu fararen fuska sai ce muhajjalina muhajjali ne ce minat tahjili menene tahjili wa huwa bayadun yakunu fi qawa'imil faras shi ma wani wari ne wanda yake kasancewa a kafar doki sai a ce mai wari hudu ko a ce mai wari biyar kenan nan wari nan wari can wari can wari nan wari to wannan ado ne ga doki ina fata gani kaga wal muradu bihi huna amma abin da ake da shi a cikin wannan hadisin annurul ka'in wani haske ne wanda zai kasance fi hazihi al'ada a cikin waɗannan gaban fuska hannaye biyu da ƙahuwa guda biyu yawmal qiyamati arinin qiyama kaga wannan tashbihan bi tahjil faras kaga wannan ma'ana an yi mi an kamanta shi da wannan fari hudu na doki an gane to wannan farin hudu wanda za a gani da hannaye da kafafuwa malaci an manzo sallallahu alaihi wasallam cewa min atharil wudu yana daga alama ko kuma dalili na alwala kenan menene dalilin warin huska da harin hannaye da kafafuwa dalilin shi shine alwala sai abu hurairah ke cewa famanista ta'a minkum duk wanda zai iya daga cikinku an yi ɗila gurratahu ya tsawaita hasken shi ya fa'al to ya aiki an ji wannan ko? wafi lafazin akhar a cikin wani lafazi daban shi nu'aim in yake cewa kenan ko ra'aitu aba hurairata ya tawaddahu yace naga abu huraira yana yin arwalla fa ghasala wajhahu wa yadayhi sai ya wanke fuskan shi da hannayen shi guda biyu hatta ka da ya bulughul manki bai yana wanke hannun har sai da kusa zawa wannan ka faɗa yana wanke ya kama yana wanke ya hede kusa ka faɗa ana fahimta thumma ghasala rijlaihi sa'annan kuma ya wanke ƙawahuwan shi guda biyu hatta rafa ila saƙai ya wanke he har sai da ɗauko su ƙwabri ya cinye mafi yawan ƙwabrin shi sun maƙala sannan sai shi abu hurairar ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kuli na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna ummati lalle al'ummata yudu auna za a kira su kira na girmamawa da ɗaukakawa da karramawa yau malkiyamati yinin kiyama gurran suna masu fararen fuska muhajjalina suna masu fararen hannuwa da ƙafafu min atharin wudu'i saboda dalilin alwala da suke a nan duniya sai abu rage ta famanista a minkum duk wanda yake so daga cikinku an yi ƙila gurratahu ya tsawaita hasken shi wata hajilahu mana hasken wuskan shi wata hajilahu da hasken hannun shi da kafar shi fal ya fa'al to ya aikata wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na imamu muslim sami'tu khalili shi abu hurairah yace naji badadayi na ina nihin wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace ya kulu yana cewa tabulughu lihiliyatu min almu'min ma'ana adam mumini tana kaiwa a yin kiyama haitu ya bulugu wudu yana inda arwala take kai wannan shine hadisin da kuma tafarruɗin shi kina ga za mu ga cewa kina a cikin hadisin kaman akwai mustahabbancin ka wanke hannu haya zuwa nan damtsu ko ka wanke kawawa haya zuwa ni ƙwabri ka wanke huska har ka wanke ko tsakiyar kai ko nan duka ana fahimta ta yi za mu ga maganganun malamai saboda shi wannan cewa a inna ummaci lalle al'ummata za a kira su a yinin kiyama suna masu fararen fuska da hannaye da kafafuwa dalilin arwalla daga nan magana nufila salama ta kare amma faɗar cewa famanista ta aminku duk wanda yake so daga cikinku an yi ƙila gurratahu ya tsawaita hasken shi fal ya fa'ala aikata wannan magana abu hurairah ce kaban da zamu ga bayani da zai a wannan hadisin dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana almushiri wa al'umman shi lalle Allah ta'ala zai keɓance su da wata alama ta girmamawa da ɗaukakawa a yinin kiyama tsakankanin al'ummomi ga baki ɗaya yadda duk al'ummomin duniya sun haɗu ga baki ɗaya za a kirayo al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hasken fuska da ƙafafuwa da kuma hannaye kina ta gani wanda ke nuna maka girman sha'anin mi arwalla ko wato wannan arwallar da muke ta yi ko kuma mummune suke ta yi a nan duniya suke maimaitawa sahe da marece suna yi ne don Allah don neman yardan Allah da yin za su samu wannan sakamako sakamako wannan arwala da suke da ma'ana dai wannan zai kasance abu ne wanda za a keɓance su a tsakankanin dukkan al'ummomi an keɓance su da mine ne da wannan hasken amma abin da ya shahi arwalla ma'ana ita wannan ba a keɓance wannan al'ummar da ita ba suna ta gani domin al'ummomin da suka huce ma suna arwalla ka kalli kissa sara mata annabi ibrahim lokacin da wannan a jabberin wannan sarkin da su yi ta'addanci a kanta kaga an ce ai tawadda'at wa sallat ko sai arwalla ta yi sallah haka kissa jureji shi ma an ce tawadda'a wa sallah kina romin da suka wuce ma suna arwalla to amma menene aka keɓance mu da su mu za a karrama mu al'umma na sallallahu alaihi wasallam a yinin kiyama wuraren da ake wanke ranar walla za su fito fili a rika haske hannaye da kafafuwa da kuma fuska wannan karamci ne na wannan al'umma wanda Allah ta'ala ya mata to game da abin da ya shafi mas'alar ƙara wanke wurin arwalla mutum ya ƙara ya wuce haddin da Allah ko kuma in ce abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya an samu daga cikin waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kallo zuwa ga wannan hadisin wai ana iya ƙara mutum ya ƙara ga wanke nan da nan da nan da sauransu amma imamu malik daga ruwaya ta imamu ahmad da kuma shehu islam bin taimiyya da ibn al-qayyim da abdurrahman bin nasir as-sa'idi da waɗansu daga cikinsu suna ganin cewa baya halitta a mutum ya ƙara saboda wannan famanista ta aminkum an yi ƙila gurrata mu falyafa alwannan mu da rashi da yake ni ma'ana idiraji a ilimin hadisi shine marwayacin hadisi yana haɗin magana na salama sai ya shigo da tashi kuma ya ci gaba ko kuma shi yana kasancewa a tsakiyar hadisi kuma yana kasancewa a ƙarshen hadisi kaga wani idrajikin ya zo a ƙarshen mi a ƙarshen hadisi wannan fahimta ce ci ta abu huraira wannan kuma wato saboda dalilai kama haka abu na farko allah ta'ala ya ce menene ya yi waladina amanu idan kumtum ila salati ko fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa menene wamsa hu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum ilal ka'bayn kaga hannu an ce marafiq ko kuma ido an ce ka'bayn Allah ya haddade haddade muku ba haddade ba to a inda Allah ya haddade in kace za a kuce nan sai ka kawo dalili ko ba ka ba kuma wannan hadisin bayan nuna cewa za a huce nan shi dai kawai ya ba da labarin cewa hasken mi hasken wuraren arwallar da za su bayyana ga mutum wannan shi ne abin da hadisin ma'ana yake nunawa da haka cewa wanda yake so ya kara wannan fahimta ce ta abu hurera kuma in muka ce musallama musallama mu ce eh ana iya mutum ya kara gurran to sai an samu tuka da warwa ko dama gurra a ina ke samunta a huska yanzu yare za a ƙara na fuska in ka ce a ƙara na fuska za a kamo daga tsakiyar kai a wanki to ka sanyo abin da haƙƙin shi shahwa ne kuma ka sa mishi wanki ko ba lafiya ba musu hubir musu sai kuma ya ka zo ka wanke shi to sai an samu tufka da warwara a cikin wannan kuma dama ita gurran ba a ambatanta sai a yi nasi a fuska to suka ce ƙara gurra a fuska gairu mumkin ƙara gurra a fuska gairu mumkin abu ne wanda ba ya yi ba da haka ma ibn al-qayyim a abuwan ibn taymiya ya jazami cewa wannan famanista ta aminkum an yi ila gurratahu baya daga magana na sallallahu alaihi musamman shi wanda Allah ba shi jawami'ul kalim ya irin wannan magana baya yi ba da aka faɗa ce ta abu huraira wato kuma fahimtar shi ce kuma abu na gaba ba a naƙalto ba daga ɗaya daga cikin sahabbai banda abu huraira wanda ya fahimci irin wannan fahimta ta shi ina ta gani an samu da yawa sun rawaici siffar arwallar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba a taɓa samu ba manzon sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da a ce wucewar shi ne afdal manzo baya barin afdal ya yi mi wanda ya yi wanda yake shi ne fadl baya barin mafifici ya ɗauki mine mana mai fifiko musan ko kun gane wannan abu ne guda biyu wannan ya yi wannan to baya barin wanda ya yi ya riƙe wanda bai kai shi to duk wanda ya suka gan shi tun da rayuwar shi har ƙarshe babu wanda ya taɓa rawaitowa cewa ya wuce waɗannan wuraren har wani nuna mana cewa kenan ba a huce wato wannan wurin kuma akwai abi hazin wataran ya kasance yana bayan abu hurera sai abu hurera yake wannan arwanda yake cewa kuntu khalfa abi hurerata ko huwa ya tawadda ya ce na kasance ina bayan abu hurera yana arwalla lissalati salati saboda sallah fakana ya muddu ya dahu hatta ya bulugu ibtihi ko ibtahu ya kasance yana jan wankewan har yana kawo hamata shi abu hurera shi abi hazim ya ganshi faƙulutu sai abu hazim ya ce ya abu hurera ya kai abu hurera ma hazin wudu ta ce wani kowace irin arwallah ce ni ba taɓa gani irin arwallah ba abu raki ta faƙala ya bani faru a an tum hahuna ya ce kai ɗan kaza kana nan da ban san kana nan ba ya ce lau alimtu annakum hahuna ya ce da na san kuna nan ma tawadda'atu hazal wudu da ban yi irin wannan arwallah ba kaga wani kimna maka hatta shi abu hurairah koyewa yake a cikin sahabbai ina ta gani shi ne sai ce mishi sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallama ya kulu ya ce na ji badaɗayina annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a tabulugu lihiliyatu min almu'min haitu ya bulugu yudu ma'ana adam mutum yana kasancewa a yinin kiyama inda arwalle shi yake kai wato shi kaga shi aka ce inda arawalla take yake kaiwa ko shi ya dauka to kenan ina inda arawalla ina Allah ce arawalla ke kaiwa nan kafafa idan sau nan da arawalla ke kaiwa shi ya fahimci a duk lokacin da ka kara to kuma zai karu shi kuma yana so wannan adan ya karu shine sai ya fahimci haka wato sai yake yi ina ta gani dan haka dai a wannan hadisi yana nuna mana falalar arwalla da kuma fifiko wannan al'ummar da kuma mutum ya yi ƙoƙarin cika arwalla ga irin sakamakon da zai samu sakamakon wannan amma kasancewar a ce duk wanda yake so ya ƙara adan shi to ya yi wannan gaskiya wannan bai inganta ba wannan fahimta ce ta abu hurera kuma ya yi ishtihadi amma kuma ya yi kuskure na kari baya halitta mutum ya huce wuraren arwalla wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aji ma ce babu dukhulil khala wal istitawa lokacin nawa ne ba muna iya yamma da talatin da ko bari mu gani ko mun samu hadisi guda malaci babu babu dukhulul khala'i babi wanda yake bayani game da abin da ya shahi shiga makewaya wal istitaba da kuma yin tsarkin malaci hadal bab wannan babin yadhkuru fihi malan yana ambato a cikin shi adaba dukhulil khala ladabba na shiga banɗaki wal julusu fihi da zama a cikin banɗakin da biyan bukata kenan wal khuruj minhu da kuma ladabba na hutowa daga shi banɗakin kama yadhkuru fihi kamar yadda shi ma yake ambatawa a cikin wannan baban kayfiyatul istitaba yanda mutum zai yi tsarki min al anjasi na daga najasosi fil makhrajaini daga mafuta guda biyu bawali ko bayan gari bi hajarin da dutse wa ma ya komo makamahu da ma abin da yake kasancewa kan bacin shi dutse wata hauru minhu da kuma yadda mutum zai ya kiyaye kanshi da ita najasar ko hudarin ko bayan garin game da kine kiyaye kada ya bata shi mala cewa hada min abuwabi kitabi fahara wannan yana daga cikin babubuka na kitabu fahara al-mazkuru sabiqan wanda ya ambata ta ba ya ce kitabu dahara ba to wannan babin yana daga cikin shi malice al-hadithul hadi ashar an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idan dakhala al-khala'a idan ya shiga bandaki ko ba karanta ko أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم a hadisi daga anas ya dara tabbata a gare shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana ya kasance idan dakhala al-khala idan ya shiga ban daki malaci ya'ani abinda ake nihi idan arada iza arada dukhula yana idan ba in ya shiga bane saboda ita kalman kana iza dakhala ko idan ya shiga to amma ana ana nihin in ya nufi shigan ne ake ni kamar wa Allah madaukakin sarki fa idza qara'ata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta qur'ani to ku ka nemi tsari daga shaitani jefife daga rahmat Allah ma'ana ana nihin mutum sai ya kare karanta sai ce a uzu billahi hukun zai fara ne hakan zai fara ne ko kire sai su ce me yake nihi iza aradta qira'atul qur'an idan ka so karatun ne zaka nufata zaka fada yani abin nihi iza aradta qira'atul qur'an wa kama sarraha al-bukhari fi al-adab al-mufrad imam al-bukhari ya fadi a fili a cikin littafin shi al-adab al-mufrad bi hada ya nassanta da wannan cewa idan mutum ya yi nihin shiga ne ba in ya shiga ba hadisin da anas ya rawaita yake cewa kanan nabiyu kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama iza arada an ya dukula kala yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya nufaci shiga ban daki kenan iza dakhala al-khala'a bi ma'ana iza arada ina kan gani kenan idan ya nufaci shiga ban daki alkhala suka ce bilmaddi almakanul khali shine alkhala idan aka ce khala to almakanul khali wuri wanda yake wahincacce fili kenan shine ke nihimi da alkhala wa huna almakanul maqsud amma ana ana nihimi wurin da aka nufata daji ne cikin makewaya ne duk in ma ina ne dai inda za ka je ka biya bukata ka nufaci ka biya bukata a wannan wurin to a nan shi ake ni da khala amma asalin an ce khala wuri ne wanda yake wofincacce wanda babu kowi a wurin ina wata gane kenan shine al-makanul maqsud wal mu'ad li qada'il haja kenan wurin da aka tattale shi kawai don biyan bukata sai mu ce ban daki kenan ko fa in qasada fada amma idan mutum ya nufaci falfajiya fili ka sahara kama a cikin sahara ne mutum zai je ya biya wannan bukatar kina li qada'i hajatihi dan biyan bukatar shi to fala hajata ila ta'wil ad-dukhul bi iradati dukhul to babu bukatar mufassara idza dakhala al-qala' mu ce idza arada kina wata gani wannan saboda in daji ne kina kawai daga kaje ma wurin tunda ba wani wurin zaka shiga fili ne kina idza dakhala al-qala' kati wuri ina wata gani to amma wani wuri ne wanda ake keɓance to iza arada da kulu ke an fahimci wannan yawwa to shi ne manzo salama ya kasance idan ya nufaci shiga ban ɗaki ko wajen biyan bukata ƙala sai ya ce allahumma sai ya ce ya ubangiji ita wannan allahumman ya allahu sai wannan ya ulkin sai a ɗauke ta sai a zo a kambacinta da mimu allahu ne ya allahu don yasa za ka ga kuskure ne a larabci mutum zai kace ya allahumma wasu zai kace suna faɗa ya allahumma wannan kuskure ne saboda asalin ya allahu ne to da ka cire allahu sai aka yi ta'awidinta da mi da mimu sai a ce allahumma duk wanda ya ce allahumma kamar ya ce ne ya allahumma ya Allah hutu an fahimta kenan Allah Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsari da kai min al-khubuthi daga al-khubu idan aka ce al-khubuth an yi dabdin shi bi dhammil kha'i wal ba' kha'ul in a ce a mata khu ba'ul in a ce mi bu khubut an gane malike cewa kama zakara al-musannif wa ma'anahu dhukuru shayatin in ka ce mi ya Allah ina neman tsari a gare ka da khubu khubu kana ina neman tsari a gare ka ka kiyaye ni da mazajen aljanna an fahimta in aka ce mi khubur wadda batahu jama'atun bi iskanil ba waɗansu daga cikin malamai kuma sun wasalce shi da sukunu na ba sai ka ce mi khubsu khubsu an gane to idan ka ce khubus wa ma'anahu ala hada ya kunu shar ita wannan kalma an ka ce khubu khubu su to mazajen aljanni in ka ce huksu sharri ke na ta gani malaka cewa wa huwa ma'anar jami yana in kama ba'un sukun to wannan ma'ana cewa da take dunkulalla dunkulalla ta ya fi ganewa an fahimta haisu da dista'ada mina sharri wa ali idan ka ce huksu to ka nemi tsari ne da sharri da ma'abuta sharri ma'anar ta fi faɗi da ka ce kubu su in ka ce kubu to ma'anar ta fi faɗi sauran ka ce kubu su kana neman tsari ne da mai mazajen sharrin mazajen aljanni amma in ka ce kubu su kana neman tsari da sharri ga baki ɗaya sharrin mazajen aljanni sharrin ma'ana ƙazamta ma da ka zo da ita ta ga dama ta ƙi hutowa daga nama ya aiki ta da kai ko ba ka ba to in mana ka ce hubus shi yake shi ne mana ke cewa wa humul khaba'is sai ya ce to fayan bagilin aqil fayan bagilin qa'il ya kamata ga mutumin da zai faɗi wannan addu'ar mura'atu hazal ma'ana al'am ya kula da wannan ma'anan ga mini mutumin da ya ce hubus da mutumin da ya ce hubusu to wanda ya ce hubusu ya fi shi ne mana ce in za ka faɗa to ka kula da wannan ma'anar kakka ce kubusu ka ce kubusu suna wata gani to hadisin da sauran ma'ana hadisin da ma Mustafa da waɗansu maganganu dai masu yawa akan shi mu tsaya a nan insha Allah kenan yanzu mun mun tarjama ko mun fassara hadisin yanzu kuma sai abubuwa fa'idodin da za mu samu a ciki shi a wannan hadisin da haka dai darasi na gaba muka zo za mu karanta shi kuma so sai mu dora akan bayanan da muka yi muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da ya kusuri Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh